Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da Allah ya kama wannan rana ta Laraba sha biyar ga watan Shawwal. Hijiran shugaban mu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha tara ga watan shida 2019. Anda za mu saurari ci gaban tsaraban goron sallah a inda yake sho yake ba mu tsaraban bana akan darajoji da martabobi da karamomi na waliyai inda ke wannan shine majalisi na biyu kenan insha Allah inda Allah malam Adamu Katubu na gidan Shimal Usman Mitan Tabarai zai mana karatu daga cikin Alkur'ani mai girma inda zamu saurari waɗannan gwalagwalan bayanai daga Fadilatu Sheikhul Islam wa Sa'adatul Anam Maulana Sheikh Usman ibn Sheikh Idris radiyallahu ta'ala anhuma kusfa zarisi akramukum Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله يشكو سورارا حقيقة سوى سوء وليين وليان الله ba tsoro a tare da su ba tsoro a gare su a duniya da lahira inda ya tsoro na musifa ne na duniya da lahira ba su ba su da wannan tsoron domin sun riga sun imani da Allah sun amince mu Allah har Allah ya zamo nasu abin da ba su tsoron wala mu ya zanuna kun ba sa da bakin ciki na abin da bai kuce musu na harkokin duniya kuma ba sa tsoron cewa kuma ba sa damuwa don cewa an san lahira za mu sa azaba tun da dama Allah zina amanu wa kanu yattaquna Allah dama su ne wanda suke da imani kuma suka zamanto masu tsoron Allah sun lizimci ibadu kuma sun nisanci zanabai kuma sun san Allah ce wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah ubangiji zai zalunta bayi ha kawai Allah ba zai dauko musulmi mai imani mai yaqini mai ibada ya lazamci ibadu kuma ya nufi sabu haka a Allah shi shi zai kona kuma ya ce zai ɗauko kafirai wanda ku sun ki ibada sun ibada ta musu zai ba aljanna Allah bai shirya haka ba Allah bai shirya haka ba ba su da wani tsoro ba su da wani bakin ciki su manyan waliyai kuma da yanzu an yamsu jabai sun san matsayinsu ma sun san aljannatansu ai ko a nan musulmai abin da sadira ake gudun mutuwa ake tsoron mutuwa a saboda ba a san me za a je a taron ma ba mutum ya sai da aika munana to ko da aika din kyawawan bai san wanne ne a ciki zai rinjaye ba ko kai inda kana da yaƙini kana ƙauyen ku a can gaji abuja za ka samu wajen kwana za ka samu gida mai kyau za ka aika gurin zuwa amma kana gidan ƙauye ka san ko gaji abuja ba ka wajen kwana muka ji kwanta a waje mu hatsaro za su kama ka suka ga gidan yari a tambaye ka a wajen ka zuwa abuja wata amfani inda ba ka da masoki sai ka tsaya a gida a ƙauyen kuka bacin ka ya fi makwanci hankali ka jabu da kana ware-ware da kwana kan titi kuma matsaro suna fatar su ganka ko sun ga mutumin banza sai gidan yari kuma ba shari'a tun ba san ba san a tun ba san ba san da kake to kaga shi a nan wajen kuma kwanan ka a ƙauyen ku da shi sa mutum bai da bai da kake na zuwa shi ga yake kafa ta kaman bai samu mutuwan ya fi san zaman duniya amma da sai yana da garanti dai zai dace zai samu wannan aljanna da wannan manyan mukaman ai ba wani fargaban da mutum zai yi to da su da su da su sani ne yake ta Allahu fa alaihim walahum yahzanuna allazina amanu wa kanu yattaquna a gani lahumul bushra a gani su arga musu bishara na da duniya fi lahirati tun a duniya a musu bishara alhairan da samu a lahira kuma na kake la tabdila da kalimatin lahi ba mai canza zancen Allah abinda Allah ya tabbatar ya ce haka zai faru ba mai canza shi a ce mutum yanzu a ce Allah ya sa mutum ya zauna daga cikin manyan waliyan Allah makusantan Allah zalika huwal fawzul azim wannan rabo ne mai girma Allah sa muna cikin su muna cikin su a tabbatar da mu kuma da kuma yanzu ba mutum Allah ya sa mu a cikin su alfarman annabawan shugabanmu annabi Muhammadu sallama ya jiya mun yi bayani muqaddima akan abin da shafi makamai na manzulali na waliyai su rika ba'u nuka ba'u mun bayanan su kuma mun takaitaccen bayani akan sunayen waliyan mutawari'una su wane ne su wane ne muka dan samu dama muka kuma fara bayani kan wasu daga cikin waliyan to muka fara da kashe imam muhammad al-bakir haiza kashe muhammad al-jawad shi imam muhammad al-jawad wanda kama tambayoyin nan shi kuma ya rama tambaya guda daya mai halarci guda hudu haramci guda hudu imam muhammad al-jawad wane ne imam muhammad al-jawad jin bayanin shi amma ta kace gaji wannan matsayi nashi don darajoji nashi gaba ɗaya fa yawa fati ne yana ɗan shekara 24 eh rigirigi kai yanzu ka kai sittin amma a gani imam mamadu jawad shekarar shi kenan 25 yawa fati haka masu yadda faɗi ma ne alaikata salam ita ka tara yi gaba ɗaya shekara gaba ɗaya shekara 25 ne ita ma yadda faɗi ma yara annabi gaji shekaru masu albarka kwanaki kaɗan amma sai ɗan albarka kai ka rayu shekara dubu ba za ka yi su ba gori ga malasa ka cika da imani ka tashi cikin masoyansu da jiyan bayani kan imam muhammad al-bakiru zuwa kan shehu muhammad jawad kuma muka yi bayani akan shehu muhammad bin idris al-shafi'i ko muka bayani akan shehu muhammad al-gazali radiyallahu anhu muka bayani akan shehu Muhammad bin Arabi al-Hatimi radiyallahu anhu yau kuma za mu dora insha Allah gaya nan walin mun kiyasta mun ce jiya mun yi akan Imam Muhammad al-Baqir ɗaya kenan da Imam Muhammad al-Jawad a sa bi kenan duk da kawo sunan su Imam Jafar Sadiq da sauransu amma bashi Muhammad al-Baqir misali Imam Muhammad al-Jawad muna da bi kenan shehu Muhammad bin Idris shehu al-Imam Muhammadu bin Idris al-Shafi'i radiyallahu anhu mai mazhaban Shafi'iyya uku kenan sai shehu Muhammad al-Ghazali radiyallahu anhu ad-Dusi sai shehu Muhammad bin bin Arabi al-Hatimi radiyallahu anhu babbar shi biyar kenan to yau na shida shine waliyin da ake ce ma shehu Muhammadu bin al-Munkadir shehu Muhammad bin al-Munkadir shehu Muhammadu bin al-Munkadir kuma wani babban wali ne kuma muna amfani ne tukuna da sunayen waliyai waɗanda suke da suna Muhammadu Muhammadu Muhammadu to su tukun zamu fara araban goran sallah mun kammala da su mun je kan waliyai masu suna Abubakar Abubakar mun kammala insha Allah mun je kan waliyai masu suna Umaru Umaru Umaru insha Allah mun kammala mun je kan waliyai masu suna Usman Usman insha Allah zuwa kan Ali Ali insha Allah haka nan ila masha Allah sunan mutane daga sahabbai da annabawa mhm insha Allah mun maza da yawa zan kun fada kun kan waliyai mata kaje fada ma fada ma fada ma fada ma guda nawa ne mhm insha Allah in sa ko da mu kawo ko da in da sai ko da fada ma 50 ko 100 inda ya samu dai la masha Allah shi Muhammad bin Munkadir wani babban wali ne yana zaune a gida sai ga wani bawan Allah ya zo zai je yakin hajji mutumin kasan Yaman ne sai zai kawo mashi Muhammad bin Munkadir radiyallahu anhu ijiyan kuɗi idan Allah ga wannan kuɗi nawa kai ne na amince maka akan baka ijiyan kuɗi na zan yakin hajji mutumin Yaman ne ya taso ya zo wajen shi ya ziyara sai ba shi kuɗin gaba ɗaya gudun kada kudin salwanci a hanya shi kuma bacin ya tafi shi muhammadu bin al-munkadir rajalla ta lanu kamun su tafi sai ce to amma ni yanzu kafa ijiyan kuɗi ina nan garin madina garin annabi muhammadu sallama ka ce za ka taka a ƙasa ka je maka in ka dawo zan ba kuɗin ka to in kuma kamun ka dawo bukatan kudin ya taso ka yadda amfani da shi in ka dawo in biya ka yace na yadda mana ba komai ai ba komai amma dama asalin ijiya kenan in ka an ce maka an baka ijiya a kaida to wannan kudin ana suka ijiye su ne ba suka tabe su ko da ko da canza misali wani baka ijiyan dubu goma ka sa aljihun dama kana da misali kuma dubu goma a hannun aljihun hagu to kada wani bukata ta zo maka ka dauki kudin wancan ka amfani da shi a bukatan ka dan ta ga maka kana da naka wannan dubu goma ba a yadda ba sai dai da izinin mai shi kada ka duk kudin ne gaba daya ai da za a duba kudin ai lambobin su daban wanda ya baka lambobin su daban sai mun naka naka ga lambobin su daban to dan me ka canza ka amfani da nashi dan kan sakamakon zaka bashi zaka bashi naka haka bai dacewa a shari'a sai in da izinin shi kisa sai tambaye shi in ko kana haka a baka ijiyan kuɗi ka kashe su don ka taƙa kana da wasu zaka bayar to baka zama aminu ba baka zama amintacce ba baka zama amintacce ba shi wannan ba Allah ba shi Muhammad bin Munkadir ijiyan kuɗi ya ce to ka yadda yan bukatar ta taso amfani da shi in na samun biya ka da to na yadda ta ji manya kaza saboda kulawa da haƙƙin shari'a kulawa da haƙƙin addinin annabi muhammad sallama mai annabi ya ce a yi yaya yake yaya kasance ba da ijiya an ake tafi muhammad aminu ba gamanta duka su kafaran makaɗin asalin muggan kafaran su suka fara ce mishi aminu ko da wani ijiya ne ko ran da zai hijira sai da tashi na abi a ɗaki cin wannan ijiyan wane ne in ya zo ka bashi wannan ijiyan wane ne kowane da sunan shi a ciki kargace aka ba wannan wali ijiyar kuɗi wancan alhaji ya tafi aikin hajji kamun ya dawo sai kuma aka jarabi mutan madina da talauci da fari na rashin abinci fari na rashin abinci wannan wali shi muhammad bin munkadir radal anhu da ga ana bukata abinci a madina kudin kudin gaba daya dama dinare tamanin ne dinare tamanin misali misali kowane dinare ɗaya naira dubu tamanin nawa kenan dinare ɗaya dubu tamanin dinare goma dubu ɗari takwas kenan to shi maso takwas a'a dubu ɗari takwas ko takwas a gan miliyan sittin da wani abu ko takwas ko takwas a hadasun miliyan sittin da hudu rigirigi kan ba mutane da ku kuna gefe amma ba ku da eh ai za maka je miliyan sittin da hudu karaba wuta ne a yanzu ka wai da jirgi alashai kawai sai ya ɗibi kuɗin kawai isa ka oda abinci kawai da ya raba ma a mutanen garin madina masu buhuna masu wane ne ya sayo abinci aka raba ma talakawan garin madina gaba daya kuma shi ko buɗe bai ɗauka ya ci ba gaba ɗaya kawai sai Allah gani na baka ijiya ka san kudin wani ne in ya zo bukata Allah ka bani ka bani da zan yi sai wa shuhada o kenan rigi rigi ya raba mutum nan gaba ɗaya ana ta manna a kuma cikin walwala a kuma walwala a garin Madina can sai ga Alhaji ya dawo ne kuɗi ya zo soka a gidan shehi sai karam kallahi na dawo mallah sai da zan kwana gobe zan wuce san yaman insha Allah yace shi yanzu zai zai kwanta aka shi masoki shi kuma shi Muhammad bin bin Munkarir ko su je masallacin Madina yaje neman gudunmuwa ya je neman tallafi ya je neman dauki dan gari lalle kuwa ko su je je masallaci kawai ranar ba bacci aka kwanan zo ne ya je raula ya addu'a ya addu'a ya tashi ya je shabbaki ya rika bar annabi nan ma ya addu'a ya addu'a ya rasulullah kaga abin da nake ciki ya rasulullah kaga abin da nake ciki ka san ba na ci bane na taimaka masa yanka na ya rasulullah a taimaka Allah ka dubi girman mai kabarin nan Allah ka ban dinari 80 din nan Allah ka Allah ka Allah ka ne wannan kunya Allah ka fitar ni daga cikin wannan kunya ya je kabari ya zo sai annabi sallama ya dawo raula to raula shi nan inda annabi ke zama kenan yake ibada inda ke bada karatu amma wani asibiti raula da kawai gaba ɗaya kawai waje ɗaya ne inda annabi ke zama ibada karatu nan ne raula can kuma kabari shabba ke kenan inda annabi yake wajen kabarin nan salamu ala khairul qubur jami'a yana na raula yana yazo yaje raula yazo shabbaki yaje raula yazo shabbaki ha kusan asbahi yana haka kawai bi aune ba ko sai mutum a bayan shi gurin haka wani mutum kawai ya zo bakar fata lafiyayye ya kusa bashi da kan kuɗi ya ce in goga shi je ka ka biya bukatanka in goga shi je ka biya bukatanka ta ban gane ka ba ya ce sabo ne daga muhammadu rasulullahi sabo ne daga muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama saboda kayi tawassuli da shi ina zuwa gida kuwa ya ɗibi kuɗi ya biya wannan ya biya wancan bashi saura kuma aka ja jali shi muhammad bin mankadir radiyal anhu wannan bayanin tana littafin da ke ce ma jami'u karamata lauliyai tafilin farko shafi na ɗari da sittin da hudu ta kaji mun yi wali da yake nan ko sai mu ci gaba mu je kan wali na bakwai ina jiya jiya na ce mun yi biyar kenan ko yanzu mun yi ɗaya shida kenan yanzu wali na bakwai shine a shehu muhammad bin abdullahi al-ma'aru shaibanar ra'i shehu muhammadu shaibanar ra'i shehu muhammad shaibanar ra'i shehu muhammad shaibanar ra'i raddal anhu shine mun ka ba tarihi guda ɗaya a tafsirinmu da muka yi na bana a cikin zuta al'imrana mun ba da tarihin guda ɗaya ga cikin wasu ɗayan da muka bayar shi ne shehu muhammadu shebanar ra'i da zalanhu da shi da shehu sufiyanu sauri da zalanhu sun kama hanya za su je aikin hajji a ƙasa suna tafiya a ƙasa a cikin daji sai zaki ya taso musu zaki ya taso yana gurnani yana hamami yana tukuɗi yana hushi shuf ranar saurayi daga ranar ce ya ce ya shiru muhammad shebanin ra'i gafa zaki nan fa gafa wani hurtumin zaki nan ya taso ta kyale shi bai san mu ba ne bari ya zo zaki na zuwa ta baya muhammad shebanin ra'i da wai gare shi ko sai zaki zuwa kawai kwanta kasa kawai haka sai kwanta kawai na kada bindi haka yana kada bindi na kada bindi shi ko shebanin ra'i sai dawo bayan zakin na ce to jiga Allah ya maka albarka amma dai ka bar wannan dajin ka bar wannan dajin ka bar firgita mutane da za su yakin hajji ka bar firgita alhazawa masu niyan zuwa ziyarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce kinan ce na gode an kada binti kawai ya gaba ina sai shehu sufyanu sauri zalanhu sai ke ce ma shehu muhammad shebani ra'i haba ya shehu wani kuma wani wani shara ne haka wani shuhura ne ka neman wani shuhura ne kuma ka neman shuhura ne kuma ka neman shuhura ne kuma don a gane kai wali ne a gane kai bawan Allah ne kana wani magana da zaki ya ce kai sufyanu sauri da shuhura nake bukata da ba ɗauko kayana a kai daga gida zuwa madina ba taka ɗaya biyu kuna na kai makan da madina muna na ga dama wannan kayan namu su cin ɗora kan zagin nan ki kama hanya muna gaba yana bin a baya har mu ji ƙasar makka da shura nake nuna to saboda haka ba shura nake nuna ba sai zana ce gaba abin shi ai na ce ne ya bar hanyar ma gaba ɗaya ya bar firgita alhazawa masu zuwa ziyarar annabi ai taimako na yi shi muhammadu shaibanin ra'i haka kenan dama in ka zama wani allah allah zama naka ka bi allah kai masa allah sa kowa da komai su bi ka in ka bi allah sai allah mutu bayi su ma su bi ka in ka ji tsoron allah sai allah sa tsoron ka a cikin zuciyan bayi gaba daya aka ce bani ra'i da tsoron allah yaya aka zaki ga shi ya zo shi da dabi da biyayya da ya bi umarnin Allah zaki ya bi umarnin shi to tarihi na wannan mun ba da azumi to tarihi na biyu kuma shi shi Muhammad Shebani Ra'i radiyallahu anhu aka ce izan da daddare isa da matan shi janaba ya kama shi kuma gashi ba ruwan da zai wanka ko sai fito waje kawai idan ya fito waje sai tsaya sai Allah ya turo hadari daidai sai tun shi da Allah tu har sai ta shi kawai shi kuma sai tube kawai da daddare ko sai ruwa ya zubo sha sai kan zai ban shi daidai sai ta shi sai gama wankan da ruwan ya dauke sai sa kaya ya shiga daki shi Muhammadu Shaibanar Ra'i radiyallahu kaga san sunan annabi sallama kuma ya samu abakan sunan muhammad idan ki sa kuma zan kuma kun samu yara an muku haihuwa yaya maza ka amanta da sunan muhammad ka sa ɗanka sunan muhammadu don ya zama to samu albarkan annabi kaga nan ilimai kenan kashi kashi gashi sunan shi ya bi shi ya samu albarkan sunan kuma ya samu albarkan mai sunan madabi Allah kuma kaga kuma halittu duk suna bin shi kuma haja har hadari ta gamsu wanda yake sai shi ba magana damina ba ko har yanzu sai ta kawai ko matsakiyar rani ko tsakiyar kaka sai ruwa ko zubo sai shi kawai yawan kai goma shi Muhammad shi bana ra'i da dalalhu isa shi na biyu kenan isa shi na uku ma ya kasance yana kiwon dabbobi ne zai shi ban arra'i wato arra'i mai kiwon dabbobi ana ba shi kiwon dabbobi mutane shine sana'an shi sai je daji kawai sai je da su kiwo ya dawo daji saboda hijabi da kuma nuna mutane sana'a kaga wannan ya kai ga iya ɗiba kuɗi ya kai ya bayar ko ya ci abinci da shi ko ya harkoce shi ko ya kuɗi a ko sai sai sai yana zuwa yana neman masu dabbobi suna ba shi kiwo yana zuwa daji ana bin shi duk sati ko duk wata kamar da gidan aka yi mai gyaran agogo a ga wale babba ya kuma gyaran agogo yana neman na abinci kuma duk tana da kanzi ga shi malamar baka nake mai gyaran keke da irin su irin su za su akwai manoma kowar sana shi wannan shi mashi wannan dai na shi ciwo kamar dai sana annabi Musa kenan alayhi salam a takaice shebanin ra'i ya je daji yana ciwo idan ran juma'a ne juma'a kuma ta zo lokacin juma'a yayin da juma'a to a dajin kawai sai ya haka kawai sai sai samu sanda sai sai sai zana ya kewaye dabbobin haka sai zana a ƙasa a ƙasa sai sai shata kurum daidai yadda dabbobin suke to sai ya can gaba sai shata ya zana ya zana zane daya sai kewaye zaka gaba ɗaya dabbobin su ce to ku tsaya nan ku ƙetare nan wajen ku tsaya nan ka ku ƙetare wannan zanen ku tsaya nan kada ku ƙetare wannan zanen har ya zai jima ya dawo zai ci suna nan a ciki ba su bar wannan zanen ba ba kuma su dabbobi ko barayi ko yan bashi suka zo suka zama wannan dabbobin aka yi ce shi ba mu da shefanin ra'i radiyallahu sun bi Allah sa shi ma dole kauna su bi su Allah sa mu dace wannan shi bayanin ra'ayin kisan shi na hudu shine wata rana sai da rabita adawiyya Allah santo salam waliyya na mashhuriya wacce zo da girmanta tana da cikin kudubai a gawas daga sai da Fadima Allah santo salam tsira na sallama sai ta fara hawa mukamin kudubaniya a uzuma a cikin wannan al'umma to a cikin mata ba ta samu sai da Rabi'a al'adawiyya sai sai da Nafisa to sai nan ta hawa mukamin gausiya sai da Rabi'a al'adawiyya to turan ta hau kan dokin ta zo za ta wuce ta je aikin hajji wannan muhammadu shabani ra'ayin da zalanu sai ya ganta sai sa nuna aljihu ya ce ya sai da ga wannan a ƙara da guzuri ga wannan a ƙara da guzuri ya ba ta kuɗi ta ƙara da guzuri ta ƙara guzuri kenan ko ga wannan ya ƙara guzuri sai ta ta kallo shi ta waigo shi ta ce gai ne zaka ban dukiya ka sun ƙara guzuri sai ta ka ta daga hannunta guda biyu sama haka daga mu gani an na biyu haka sama haka bai ne ta haka daga kuɗi kawai dinare kawai shar sun zubo a hannayen nata ko sai ta ba sai ta ba shi ta shiga nan ƙara kai ranar ƙara kai ta ce na ma'anta tun fiko minal jaibi wani an fiko minal gaibi kai kana ɗibo kuɗi ne daga aljihu muhammad shebanin ra'ayi da zal'anuhu ya ga sai da rabit al'adawiyya za ta ji aikin hajji sai ɗibo kudar jin shi ya sai da ga wannan a ƙara guzuri a yi haƙuri da shi da kuma sai ta ce ni ne za ka ba kuɗi ka cin ƙara zuwa liya ƙa'ida su saba akwai mukamin da cewa mukamin tawakkali mukamin tawakkali a wajensu mai mukamin tawakkali wanda ya hawa wannan matsayin wanda kai wannan mukamin zai tafi a komin nisa ba zai ɗibi komai guzuri da shi ba kaga a shari'a ce wata zawadu shari'a kenan ko ku yi guzuri in za ku yi tafiya to mu za mu tafiya a gwagwada matsayin mu sai mu ɗibi abin da shi mana guzuri mu ba shi a gida mu ba shi a gida saboda iyalai da kuma abin da kuma zai mu zuwa da dawowa mu sa aljihu kuma yanzu ne a ji da abubuwa na banki wadda ta kama za a ɗibi kuɗi a can ƙasan ko guzurin mu kenan su ko nasu suka wani matsayin su Allah ne kawai guzurin su da mai guzuri da naira da mai guzuri Allah wa gaban wani wacin da yana kallon su ai ba zai ba su falakanta ba amma mukami ne yayi to mukamin tawakkali kenan shi kenan ita ce ni na gaba na kuɗi ta daga hannun ta guda biyu sama sai ga dinare kawai sha ko sun zubo daga sama ko zai ko ta bashi shiga nan kai kara to dai ga haka ita sai da ni ma ina roƙa ziki a sana cikin wannan tafiya ni ma muke rakiya to dan zaka iya bismillah zaka nan suka jera kan mu'amin tawakkali mun za a ci abinci sai ko a kawo daga gaibu kawo abinci gina aljanna aka suka jihar suka dawo sai da rabiat al-adawiyya da ita da shehu muhammad al-ma'aruf bi shaifanin ra'i inda lamu gajin kamun tawakali kenan dan gari hadi mace ne sai namijin yanzu wai sai a hankali shi mamar shaifanin ra'i da zalanahun aka ce duk tambayin aka shi da shi ilimi ko alusu mai sani ba in ya shiru jib kadan sai kawai Allah ko sai ilhama ilimi ko sai ba da bayani cikakke kuma ko ina za a duba mu ko Allah tambaya abin da za a ji kenan shi Muhammadu Shefani Ra'id Zalanhu an ce wata rana yana zaune a cikin mutane ana fira sai aka ji wani ya fara karatun Qur'ani sai ce bismillahir rahmanir rahim ko ba shi ne ma gurin ba yace fa man ya amal misqala zaratin khairan yarahu wa man ya amal misqala zaratin sharran yarahu duk wanda ya gata abin alheri a duniya ko min kankanta shi ko da kamar kwayan zara ne zai gani zai ga abin shi wanda kuma ya aikata aiki na shari ko mun kankanta shi ko da kamar kwayan zarra ne zai gani yana ji haka ko ya fita ji ya ya tashi ko danna da gudu ya fita a guje ya fita a guje tun da ya gudu ba ƙara ganin shi ba sai bayan shekara guda da ya dawo daga tambaye shi ya ce to ina ne kaje ce na guje ma wancan hisabin ne na guje ma wancan hisabin ne to ha ma na ya ja shi ga halwa ne bai fito ba sai da zama garanti an ce an mishi gafara da na guje ma wancan hisabin da na lahira bai fito ba sai da tabbata Allah mishi ilhama akan an mishi gafara da mishi gaba daya ya ga sunan shi a cikin list din aljanna sannan ya fito shi Muhammad bin Muhammad al-ma'ruf bi shabanir ra'i aya daya ta sa shi da jini mai cikin aljanna ta gona ai sai ku kai ta sauka su suka ji aya ɗaya kudin suna ɗan su aiki da shi dukun aiki suke da shi dukuna sai su aiki da shi sai sun ga sun samu sirrin wannan aikin in na rahama ne sun ga sun samu in na azaba ne sun ga sun tsere mata in na ji kan aya na gaba wannan fa a dandali ne ko ana fi fa a dandali ne ko ana fi da kawai ko jawo ayan an bi sare sa wannan ko yaro ne ko wannan jahili ne ko wannan karama ko qur'anin kawai ke ji kun Allah zai haka da Allah ne mhm mhm sai kan wali na nawa wali na shida mhm shine shehu Abu Abdullahi fi Muhammad bin Hussein al-Ma'ruf biz-Zahrani al-Ma'ruf biz-Zafarani shine shehu Muhammad az-Zafarani shehu Muhammad az-Zafarani shehu ne shi Muhammadu Zafarani radalanu shi kuma ta rana ne kasuwa zai sayar rake da yan karadin nan yaje zai sayar rake to sai zama to a lokacin shi wannan ne raken Allah kuma sai da irin dogan sandunan nan ana ce mishi doki ko sanda sanda to daure shi sama doki ko na rake to ana to yaje wajen zai sayar rake sai ga shi sai ga dan kasuwan jama'a sun cika shi mana sun cika mashi waje sun cika mashi waje sai ya tsaya ɗan kasuwan salamu ɗan mutanen da ya salame su bai kamata yi sai salamu wannan tsohon kuma duk ma sun ƙara zuwa masu sai da yawa shi wani zai sa ɗan kaɗan shi kuka masu sai da yawa sun ƙara koma kansu ya sallame su bai kamata yi ya salamu wannan tsohon sai ka suka suka wasu masu zuwa a gin masu sai da yawa ƙara zuwa sallame su guna da wannan da ya gada a na uku dai iya haƙuri a na hudu wasu ƙara zuwa kawai wannan ɗan kasuwa mai sai da rafiyan kawai da hannun shiga baɗi ko ta san da ko ta bushe kawai da kuma itaciya ba ta kwantarol ba ta lankwayuwa ba ta wani ba ta don tasiri gaba ta zo ta ko kamar itaciya ko ta bushe ko a tsaye zai gane kuskuren shi sai da ce ai shi na na manta na ban kyauta ba ne sul adabi a yafe mun a yafe mun da dama ga rage zaka bani ga kudi na idan haka zai karba sai ko sai hannu ko ta zaki ko sai Muhammadu za a fara ni a ganda kai ne ga dojin siyaya sai yanda ta yi sai Muhammadu za a fara ni da jalanu wali na nawa kenan na takwas kenan ko ita sai na tara shehu muhammad bin mansur ad-dusi radiyallahu shehu muhammad bin mansur ad-dusi ko kace shehu muhammad ad-dusi shi ma nashi karaman kwana din zan faɗa mu wuce shi ma wata rana sai aka taru a jama'a a anguwa kasan da ba rediyo ba kaman yanzu bane yanzu muna da labari da ake samun labari na wata na ƙasa ne da aka ji a rediyo har ma ka ji wani ma kasashen duniya ma to da kuwa ba wannan kayayyakin ba wannan ala haka nan ake samun labarin ganin wata kawai wani sai dinga samun saɓani sauran nan ana tunanin cewa yanzu yau yau ne arfa ko ko gobe ne ko ko jiya ne aka yi arfa suna fira a nan ƙasar su zai ce bari in zo zai shiga ɗaki kawai zai shiga ɗaki sai karanta addu'a ismail azam kusa na shi jaji kusa yankwa shi a ranar nema ake tsayon arfat ya hango alhazai ga sanar a filin arafat ana tsayin arafat sai fito ta yau ne arafat masu yin gada cewa ya ka ce wani arafat ya ka yi gane sai suna cewa ya za ka ce yau ne arafat ya ka gane haka ya tsawon mai sauki a cikin ke sai gani ta ga nan ga nan ta duk duk duk maka dokata ba dakata ma ko sai ko sai ga ba ga ba ga ba ga arfa nan ba ko kuwa ko da hijabi ko wai hango arfa kalhazai suna tsayuwa yace ba kuma ma kuna da karin bukatan ku je ne shike sai ku je ce muna so muna so ko kowa sai da ku ce la ilaha illallah za fadin haka ku kowa kai a filin arfa zai fi arfat ba su da harami ya ga harami ya ba su kowa ya je wanka ya niyya aka yaji kwana aka yaji ya kammala ba kwana ku je to waje madina kuma aka da ke ziyara sannan sai ta kowa ya dawo gida a kalmar shahada sai suka sun dawo garin su shi muhammadu zafaran shi muhammadu zafaran don wanda bi allah shi ma sai allah ya zama nashi ana samu dace to daga wannan ne zan fada kuma kan ɗaya daga cikin manya-manyan waliyan da aka yi a wani al'umma mashahuri shi muhammad bin aliyu al-hakim a tirmizi tirmizi al-hakim tirmizi al-hakim waliyan nan mashahuri mai littafin hadisi wannan ke mata sunan tirmizi sunan tirmizi ba ɗaya daga cikin manya-manyan waliyan Allah ɗaya daga cikin manya-manyan bayan Allah in dai a duniyar musulunci ne ake magana ilimi sai an sashi a ciki a fannin hadisi aka samu ka Buhari Muslim wannan zo ga Tirmidhi Nasa'i sanan Abi Dawuda Darul Qudni Muwadda Malik sune manyan littafai na hadisai na duniya gaba daya to wannan shi wa Tirmidhi din nan babban wali ne shi ma babban sufi ne duk wali da kaji ya shahara to wali ne kuma sufi ne imam malik wali ne sufi ne imam shafi jin ba da labarin shi wali ne sufi ne shi muhammad bin imam abu muhammad imam abu hanifa shi ma wali ne sufi ne su sufyanin sauri a magana shi dazu sai da aratul adawiyya a magana dazu da sauransu imam muhammad al-baqir ko imam aliyu dan abidina imam hasan imam husaini jikokin annabi muhammad sallama to shi tirmizi ya taba faɗi ya ce ina gode ma Allah ya ce alhamdulillah ya yi mafarki ya ga Allah a bacci so ɗari ba ɗaya ya yi mafarki ya ga Allah a bacci so ɗari ba ɗaya har ya tunana in ya gan shi a bacci Allah da cikin ɗari zai tambaye shi abinda ya kamata a karantawa a samu damar cika da imani kuma da ya ci sa'adin kuma a bacci ga Allah na ɗari ya ba ya ce tambaye shi ya karanta shaidan lahu shaidar lahu da mai biya ta da cika da imani shaidar lahu kafa daya kullum zali ce bismillahir rahmanir rahim shaidar lahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al aziz al hakim inna ad-dina inda allahi al islam iya kan nan kawai mhm mhm kana suka tafi wannan gani to da hankali zuwa kanku ne ku zuwa da kai nake da kai don buɗa mishi nan ai turmizi ko na ce wali ne ko to a takaice a ya yi littafi shi na hadisi da aka santa sanar da turmizi tunda ta ta shafi hadisai ne da shari'a tsantsa to ba a cika magana na inkari aka abin da ke mashahuri na shari'a ba ko amma da yanzu littafai guda biyu daya ana ce mata ilalin shari'ati wato illolin da aka ci cugusa a cikin ilimin shari'a abinda suke da ba su aka shigar da su yi bayani tattace su ya ce abu kaza ba sunna bane abu kaza ba sunna bane kaza ba sunna bane da ya tsame su sai kuma kamar su inkari wai ya zo da wani zance da ba haka ba daga amfa da gaskiya amma ta yi hadisai kowa ya yi shi amma yanzu kuma da gaskiya kuma ce kuma bai kyauta ba zai wani littafi na biyu sunan ta hatamul auliyai littafi suke ba cewa wane ne hatamul auliyai eh so tirmidhi ga ta nan yana hatamul auliyai littafin da ya cikin a lokacin akan bayanin hatimul awliyai sai tujjani kenan da dalan tirmizi yau fati roga gani yau shara nawa da wanda kuma ake ga hijiran nan dari guda shirin wafatin shi shekara dari guda shirin wafatin shi yau nawa kenan muke yau dubu ɗari hudu da ɗarar muke ko to shekara nawa kenan shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya nan ɗari guda shirin da shirin kenan da arba'in dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ishirin amma da wafata shi ba dai littafin ba dubu ɗaya da ɗari ɗaya da mutum da nawa da ashirin da wafata shi ba wai dai littafin ba dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ishirin da wafata shi to shi ne littafin yake bayanin kudubul makasirun shugaban waliyai na duniya gaba ɗaya da dai littafin sai mutanen garin suke cewa ai ya zurfafa wai ya fi bita waliya ga annabawa zuwar kuma yi bayanin waliyai yi bayanin shi tijjani da talanu dan gari shi tijjani an fi shi za dubu ɗaya ɗari ɗaya da hamsin ne ba ka fi shi tijjani hijira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin aka haife shi amma na ƙashin ko ka kamu haifin shi tijjani da shekara don nawa kenan ɗaruruwa ne wajen ɗari tara da yan kai ba wai muna idan kokonto ne wuzo gani idan kokonto ko abin ba a ƙara ilimi ne ƙara zabararwa ne so mu ƙara faɗakarwa ne hukun ji kun gani su kun masu ji suna ji a zai ce hatimul auliya'i ko hatimul auliya'i su majin waliyai ƙala lahu ƙa'ilan sai mai tambaya tambayi imamu tirmidhi ya ce mishi wa ma su zalikar waliyi wai yaya nisban wannan waliyin yake shi hatim auliyai wanda zai zo a can gaba allazi lahu imamatu ulayati wanda ke shine wanda yake jagora limamin waliyai gaba daya a nisban shi yake wani ya fata ha wani kuma shine kuma sarkin waliyan gaba daya wa hatim ulayati kuma shine cikamacin waliyan gaba daya qala sai tirmidhi ya ce shi zalika min al-anbiya qaribun yakadu yaqahu wannan wali har auliya'i to yana kusa da mukamin annabawa ne in ka wuce waliyai ya tuɗa auliya'i kana su sama su da annabawa shi ya wuce waliyai da kuma kai ga annabawa yana tsakani da huwa barzahul a'la yana gaban waliyai can nesa shi wannan ba suna gaban shi qala fa aina maqamuhum sai mai tambaya sai mai imamu tirmidhi to ya ya muqamin tana ina ne to shi shi muqamin wannan walin tana wani waje ne domin a da muqamin waliyai kowanne akwai inda take muqamin inda na wulaya muqamin misali sai wani ruka ba'u nuka ba'u nuja ba'u ta da abdal to wannan sunayen muqaman sunayen muqaman to akwai inda kowanne take ije inda ke walin ya zo kai za a bashi ta dauko daga can sai a kawo shi ka misali yanzu hura ina suna ina ne hura ina suna ina suna aljanna ba za shi ana so a ɗauko can za a ɗauko su a zo da su nan ko a kai can za a buɗe ka hange su da kifa yana ina kwaɗi na ina to haka su aka suma zuke makaman kowane da wajensu to yana ce ina ne makaman wannan yake kala fi ala manazilin auliyai yace kirmi ce mukamin shi tijani yana can saman mukamin waliyai ne gaba daya fi mulkil fardaniyat a wajen da kace ma mulkul fardaniya mukaddim farada fi wadaniyatihi da wannan kudubul mukaddim wannan hatu laula din ya kadaita a cikin mukamin shi kadai ne kawai to munajatihi kafahan fi majalisul maliki ko shi zai gane Allah yana ganar shi ne kawai da ta ga shi sai shi kafahan kawai mushahada ta kenan ya kazata lama nama ita gana da Allah ubangiji shi wa hadayahu amma tautuka da mukamai da ake ba shi tijani min hazain min min hazain sa'i min hazain sa'i wallahi mana kuna wannan kallon ni rubutu na kallama ni ba mukaman shi wa hadayahu tautuka da hadiyya da ake ba shi daga fadan Allah suna da ina shi dibowa min hazain sa'id daga hazain sa'id na ke dakowa qala mitamasa ce wa ma hazain sa'id to menene me me ma'anan hazain sa'id qala inna ma hiya salasa hazain to daga sani taskoci manya manya a fadan Allah guda uku ne guda uku ne manya manya alminanu lil awliyai akwai hazainul minani wannan na waliyai ne hazainul minani wannan na waliyai ne nake ɗibo asararu da ilimai da makamai ake ba waliyai a wannan taskar sannan na biyu wa hazainul sa'i to sai ta sai nake cewa hazainul sa'i li hadha al imam al qa'id na wannan limami ne jagora hatimul awliyai wa hazain alqurbi sai na uku wannan ita ma hazain alqurbi ita kuma lil anbiya'i alaihi salam mm kaga inda ke ba wali asrarun su hazain sa'i alminanu hazain alminani na wali na shota jani hazain sa'i na annabawa hazain alqurbi to fa haza hatimul awliya'i fahaza hatimul awliya to shi wannan shi da wannan wali nan shugaban wali gaba daya maqamuhu min hazain al-minani muqamin shi ana bashi ne daga muqam daga hazain al-minani tana ake bashi wa mutanawiluhu min hazain al-qurbi inda yake hazain al-minani ba sunan wali yake nan ba ba wali yake nan ba amma kuma ana kuma miko mishi kuma min hazain al-qurbi daga can taskan kusanci wato halara annabawa daga sashe miko mishi Allah azza jalla an yaba annabawa makamai su kuma sai su turo mishi tijani ba huwa fi sa'i abadan shi wajen shi yana kan mukamin sa'i su kuma annabawa suna mukamin qurbi sai suka turo mishi shi kuma sai ya tura ma waliyai barin hazainal minani shi yana tsakiya hazainal sa'i annabawa na saman shi hazainal qurbi in suka turo mishi shi kuma abin da ya ɗiba nashi shi shi musar zai turo ma waliyai hazainul minani su annabawa hazainul qurbi suna saman shi yana tsakiya hazainul sa'i kasan shi kuma hazainul minani in ba in annabawa suka turo mishi shi kuma zai tura ma waliyai mm yace fa huwa fi sa'i abadan fa martabatuhu hafuna muqam shi tani anan wajen take wa mutanawiluhu amma zabon da ke miƙo mishi suna zuwa ne min hazan anbiya'i daga taskocin annabawa din nan hada ina qurbi alayhi salatu wasalam kaddin kashi falahul kidao haƙiƙa an yaye ma hatul awliya hijabai gaba daya an maqamil anbiya'i game da maqamin annabawa ya san maqamin annabawa ɗaya bayan ɗaya ya san annabawan sani mukaman nasu ma ya san su ya sani sani bayan sani kaddin kashe wala hulki da an makamin an biyai wa maratibahum kuma ya san martabobin su ɗaya bayan ɗaya wa adayahu kuma ya san kyautukan da aka ba su ɗaya bayan ɗaya wa tufahum hatta tsaraban da ake ba su biya sani Atum al-awliya ترمذ الحكيم أنا شاف الدليل يا بتمانين لتقوى أتم الأولياء أتم الأولياء شاف الدليل يا بتمانين تقوى to manya su da rashin tijjani ba ƙanana ba imamu tirmizi imamu tirmizi kaji ga dan wani zamanin karshen zamani na wani tunani akan shi tijjani sai rigirigi to da wanda ya ce a rabu da shi tijjani zilamin dan karshen zamani da kuma iris turimzil hakim da ya ce a riƙe shi tijjani da yaran na jiya shi ma bin arabi alhatimi da muka bayanin shi a littafin shi fito da makiya shi ma da ta rike shi tijjani to da manya-manyan wancan waliyar farkon da suka bayani ina shi mahmudu gazali da kuma jahilan karshen zamani da suka cika biyu da januwa wane ne ya fi nan ne kamata a bi eh mhm ga gani kaga can hatul auliyayi ya ce shekarun shi na wafati 320 da shi a cikin ma shi ya ƙara shekarun zo gani jami karanta auliyayi ya ce ta wafa na gani sanata ya ce shekara 255 eh sai ya ƙara man wata ɗauki magana mai ce ce man wa ƙalala mannawi a gani to qala al mannawi amma imam al mannawi shine mutum ne ne ce mata fi hudud al 20 wa 300 shine da kewancan eh aga imam al mannawi shine ka sa can magana shi ka sa can cewa tirmizi yau fa shi ga shi da 220 shi go zamu karanta lawal yayi shi yusuf na bahani yace 200 ne ma da 55 ya ya tirmizi ya ce ya ta karke shi tijani kuma ga littafi ga shafi wani kuma da kai ya zasu a rubuta shi da jami mun ba littafi ba shafi eh wanne kamata ka bi eh imam tirmidhi ga littafi ga shafi har ma karama shi ma da da ga mada mishi sai da wannan littafin khatam lawli ai da wancan littafi ila shari'ati sai di ba koyi watsa cikin teku sai Allah gaji nan na baka in karshen zamani ta zo kaga jama'a za su amfana ana fito da littafan a ba mutane su amfana yana watsa wa talakun katon ke ko ko tabbata baki haka wai gaba da littafin ko su fada bakin ta ta hadiye su dan ce bai sun yau fati da shekara 20 Allah murci kifin ta ta amayar da shi a gaban teku lokacin da aka samu mumunai masu neman wannan littafi da to ta sarkin azalimin ya riga yau fati sai ga sun fito hatimul auliya wanda ishara ne ko muna maka ne abinda muke kai ba da kai muke yi ba hanyar da muke kai na dariƙa ba da kai muke yi ba mara ba kawai ra'ayi ne ba ba tunani ne ba ba zato ne ba ba kawai mun gana yi ne ba mun gana yi mun koyi da wannan kuma kuma san hujjoji ya mutu ba mu gasa nan Raji Tirmidhi ma kenan yayi gori yanzu cinye ma shi tijani bai yi ba sai littafi akan shi shine hadiyar shi kenan hadiyar shi kenan sai ka zo ka sama dari ga arha za a bayani ma za ka gudu baka san sirrin da ke ciki ba ai wannan sirrin ilimi ne mai girma jin da kai ya ishe ka kuma ka dama ka nemi littafin ga ta nan daman mun ayyuka mun ba sai da littafi ba waɗanda muka ce mako suna yi sun ishe mu karatu to kuma san kowa ba ka san wutar shi ibrahim ka san karawa ne zaka ce shi ma nan ba tijjani ne na ɗaiƙan tijjaniya ne me kuma kake nima na wani hujjoji ya kake nima wani malami za ka samu wanda zai kara da shi ibrahim bari mu je ga wani na tara a takaice shi muhammad bin muslim na sha ɗaya shi muhammad bin muslim bin abdurrahman alƙandari shine shi Muhammadu kan ɗari da za wannan zamanin da ya aiki shi Muhammadu kan ɗari shi ne ya aiki ruwa zai alwala ya aiki ruwa ne da ne zai je bayi wanka ruwa a bokiti ɗin nan a lokacin ba bokiti sai ƙwarya ya aiki ruwa ko sai wani ya zuko shiga wasa da ruwa wace kai ruwan shehi ne fa zai alwala zai wanka ne fa to ruwan me ruwan waye ya kalo shi kai ni ka gaya ma haka Allah ka shi ta ke faɗa mace an bata mishi ruwa ta niya shekara da mutum kaga da zuwa wannan zamanin da ya mashi rijan aiki da an rage mugun iri sai wali na nauke na yanzu na sha biyu shi ne shehu muhammadu yusuf al-banna'i shehu muhammad bin yusuf al-banna'i shehu muhammad bin yusuf al-banna'i zalanu shi wata wani da muka fito kan shi shi kamar kan ɗari yau fati jira ɗari biyu da sittin daidai ɗari biyu da sittin daidai yau fati shi wani yanzu shi muhammad shi muhammad bin yusuf albanna'i ko kace shi muhammad shi muhammad albanna'i da lanahu ɗaya daga cikin manyan ahadu akabiru sufiya wani ahadu akabiru sufiya ɗaya daga cikin manya-manyan waliyan sufaye laƙiyar sitta mai atashayyan shehu muhammad al-banna'i shehu muhammad bin yusuf al-banna'i da a hadu a kabirin sufiya ɗaya daga cikin manya-manyan waliyai a cikin sufaye laƙiya sita mi'at shehi ya gamu da ya zama muridin ya yi karatu wajen manya-manyan shehunai guda ɗari shida manya-manyan shehunai guda ɗari shida ya san ilimi ba ɗan kaɗan ba daga baya da ya ga ya haɗu wa kana ya ƙulu ni makata ya rabi imma an ta da hular kalibiyar ma'arifata au a ƙadirin ilaika daga ya haɗu ta kowane fanni ta kowane ilimi ya ubangiji ne zaɓi ɗaya ya rage man kawai ilimin ma'arifa nake nema Allah guri na ko dai ka san ilimin ko dai ka shigar da ilimin ma'arifa a zuciya na in samu ilimin ilhama in zama arifi Allah in kuma ban kai wani mukamin ba ba ka bani ba ko ko Allah kashe ni kawai maka dinnan ma'arifa kawai ke ni ma amma dukkan da yin laqiya sitta ya ta sheke ya daga manyan manyan shehunne guda 600 duk fannoni ya hada su duk abin da ke nima ya samu haka shi ya samu amma bai da ma'arifa ina Allah sun shi ta janibi ya zo ba da lamu lokacin barhawan bai zo ba ya ce Allah ga gani ko Allahumma wa kana yaqulu makata ko ya rabbi imma anta daula qalbiyal ma'rifata Allah ko da shiga da masu a cikin zuciya na au a kabilin da ko kuma Allah karbe ni kawai in dawo da au a kabilin ni ilaika nan take nan take fasali ya kaila sai jibi mai zance hatifi na ce mishi in aratta haza fa sum shaharan walla takallam ahadan in kana so Allah in kana so Allah ya baka ma'arifa to ka jera kwanakin wata guda kana azumi a nan Makka din nan kuma kada ka magana da kowa wata ɗaya kana azumi kana ibada kuma kai kada ka magana da kowane mutum ko da mutum ɗaya in ga gama sun madahul kubbata zamzam wa fil hajata in kai kwana talatin din ka cikin wancan sharaɗin to ka gangara rijiyar zanzan in za ka sha ruwan zanzan ɗin ka roƙi Allah abin da kake zo ya zamin kwana talatin a jere kun bai magana da kowa ba dan ƙari da za su sai ibada sai zikiri sai nafila sai ƙwar'ani sai salati da ya cika sa ya shiga cikin rijiyar zanzan fasam ya ƙa'ilan min albiri ya ƙolu sai je hatifi yana gaya mashi a cikin rijiyar zanzam aka ce mishi ihitar ayyun ma a habba ilaika ga abu guda biyu nan ka zaɓi ɗaya a cikin wanda kake so al'ilmu ma algina ko dai a baka ilimi na duniya ilimai fanni fanni da wadata kuɗi ka zama malami masanin fannoni ga kuɗi amilin ma'arfatu ma'alfaƙari ko kuma ma'arfa ita kaɗai ta talauci shari'a gaba daya da kudi ko kuma ma'arufa ba kudi wanda kaza ba a shi ake tambaya faƙala zai ce almarfa tu mala faƙari zai ce nasa ma'arufan da na talaucin da dama san ba samu ilimin ba a dama riga samu a zuwa laƙiyar sitta mata shayin ya ka tuto shehu na yanar na dafa ɗari shida ko su wannan yanzu ne ɗari shida wasa ne ga ta kasa ɗaya maka riƙe ya gagare ka kai ta ɗiba haka mutu ba ƙure shi ba yanzu ta ma'arufa na zaɓa kira kad uwade ta da hakika an baka mhm sai ya samu kamala shehu muhammad al-banna'i radiyallahu sai wali na gaba na sha nawa kenan shehu muhammad bin isra'il al-magharibi ko da shehu muhammad al-magharibi shehu muhammad al-magharibi shi ma Allah ya mishi baiwa yana ga takarar mishi ya ce min karamati annahu qala ma ra'aytu zulmatan munzu sinina kasiratan yace alhamdulillah Allah ya mun baiwa yau wajen shekaru a akalla shekaru wajen hamsin ya ce ban taɓa ganin duhu ba da daddare shi ko ɗakin shi kawai zai ko haske ne kawai ya ce mun zuci ne ka zai ta mara aiki zulmata yau shekaru tun shekaru masu yawa ban taɓa ganin duhu ba komai duhu in zo je kawai yana za ku kai gashi da masu farin wata ne komin ɗaki komin duhu bai kuna fitila shi dama ɗaki haske shi kawai ya isa yana zuwa ko Allah zai haska wajen shi bai taɓa ganin duhu ba rigirigi sun bi Allah sun riƙe annabi Muhammad sallallahu alaihi kai ma sake koyi da su wancan ma zami koyi da su sai sai wanda na sha kenan na sha hudu sai Muhammad bin Ahmad bin Sidi Hamdawihin wanda sai Muhammadu bin Hamdawihin sai Muhammad bin Hamdawihin radiyallahu shi goya ga cikin shi in ko ina ya zauna yana jin kunyan ya miji kafa wai so da wajen ayyasa sa kuwa Allah misali in ka zama haka kai haka ka miƙe ba haka da yi ita ba zai iya haka ba ya ce yau shekara hamsin kenan bai taɓa miƙe fa yana zaune ba kuma akwai shi bai taɓa rigingina haka ya kwanta bacci ba ya kwanta bacci din shi haka kwanciya sosai ita yau shekara hamsin kenan bai taba kwanciya da niyan bacci yadda shan ba sau da ubangiji baya bacci sai kuma bawon shi ne baya koyi da shi ba ka kai dan firamare kai baka wasan da wannan ba kai to su waliyai ba maganar ma wai haramci ba su sun wuce maganar haram sun wuce maganar wani makaruhi su ce shubha ma su kauce mata suke shubha ma su kauce mata suke kaga yan baka da maka bacci amma ce wajalna na makum subata amma kuma su ake amma kuma su ake yabo masu bacci kuma nasu baccin kanu qalilan min al-layli ma yahjauna su ake yabo a shi marasa bacci ake yabo ko tarumul izza kuma tanamu laylan a gani ya gusul bahara madalaban lu'ali anan ba bacci da kana gaba ɗaya ba a kai baccin ko da ka kiyamun lailin awa ɗaya ne yayi awa ɗaya ta ishe ka ibada da daddare awa ɗaya ta ishe ka mara yawai irin wancan nan ba amma shi gausu barhan da daranu a yazo tare an ci mishi ake ido an kai shi asibiti sai likita shi zai sha loran bacci sai wannan idan da ganin ta ba ta samun bacci ne wannan idan ba ta samun bacci ne sai ce ba ta samun bacci in ji in ji jama'an shehu sai ce ai wannan likita sai wannan idan da ganin ta kai shekara goma ta yi bacci ba wannan idanun guda biyu sun kai shekara goma ba su bacci ba sai da jayi sun kai shekara arba'in ma su zai shi bacci zai da kailula sai da kailula ko bacci rana shi ma wannan sama shi ma ibada ne sunna ne na annabi don ga su yi bacci kama kai bacci to a kenan za a yi eh a yi kaga bai gida yana bacci akwai masu gadi ne in dai kuɗi ya kuɗi ga mulki ga dukiya in an gina ko abin za a samu kaga mi gina fashi na masori akwai masu gadi ne mu abin samu ke bacci lafiya lau mu dinga shara da bacci da masori wani mahatan farya marke ai akwai masu masu kula ne da mu wani jibal autada akwai manyan waliyan nan wanda saboda su muke cika baccin mu da su muke cika bacci shi ne kike yace kana min akabir ulama'i wa sadatuhum aqama 50 sanatan mastalqa ya dona ko shekara 50 bi taba rikin gina ba ya kwanta da niyan bacci wala madda rijlahu kuma taba mika ta kafa shi ba on shekara 50 rigirigi kuma sannan shekara 11 na karshe bi ta magana bi magana da kowa ba har ya mutu har ya shahada shi kuma muridin na shi Hassan al-Basri rigirigi an ce wata rana ya zo da jawar sun juma'a yana tafi a hanya a ƙasa iblis ya gaishe ya ce ya gulam in je bukatar sallah na juma'a ta ya ka yaro koma an riga mun sallar juma'a yi an riga an tashi sai ya fara jiya sai ya ka sai juya ina juyawa fara shamsa a gaba da sama'i ko za su sai kuma ga su ai kuma ga rana ta tsakiyar sama ne ai ga rana ta tsakiyar sama aka man sha biyu kenan waye zai shiga masallar jima'a yanzu sha biyu ko sai da ku zama ku goma jima'a kace sa masallar shi sai shi da yake ta ya kuma ka dawo a zuwa da jali jali za ka batar an riga na gane ka kai shaɗan ne ina da ilimi na san ba a sallan azhar ko juma'a sai rana ta tsakiyar sama haka da ilimi kenan ya kada shaɗan sai rana ta tsakiyar sama ba ta zawala ba a ce da juma'a ina za a haka haka da ilimi ya kayar da shi eh rigirigi rigirigi shi muhammad shi muhammad bin sid hamda wihin an ce a kullum yakan tafiya na miki kafa miki kafa kaman a ce exercise na motsa jiki yakan tafiya na kilo mita na mil arba'in mil arba'in na tafiya amma a jan tafiya nan zuwa dawowa ba abin da ke yi sita ƙurani kamun ya je dawo ya saukan ƙurani zuwa dawa miƙe fane training exercise amma da ƙurani ke yi kan yi zai dawo ya sauka ya hatama kuma karatu na natsuwa ba a gurguje ba rigirigi rigirigi Allah za mu dace. Wajen ran yaje zai ɗibi ruwa a rijiya, ya duka ka zai ɗiba, shi ya ƙa'ida shi kuma bai neman komai a wajen kowa. Allah kuke zai kawai bashi. Ya je zai ɗibi ruwa a rijiya, ko su wata baiwa ta zo da tulu a hannunta, da ruwa a ciki, da ta bashi. da tunani ya wani Allah nake so sai ta ce gaskiya haka ne wani ɗan ma karɓa shi ma daga Allah ne saboda aikin Allah za ka yi mai gida na ne wanda ya mallake ni ya ce in kawo maka wannan tulun inda ya karɓa ka amfani da shi ya ce ni ya yanta ni ni kuma dama musulma ce ya ce ya yanta ni mun kuma karɓa ba ce bai yanta ni ba in ji to kawo ɗan da yanci ne kuma cikin musulunci kenan shi ne sai karɓa kaga shi ma karban ma shi ma aiki ne cikin addinin musulunci karban ma shi ma aiki ne ila da kai ba karbawa rigirigi shi muhammadu bin sid hamdawi hin da zal anhu ajen wata ranar yana jin kishi da daddare kuma ga janaba ta kama shi kuma ga shi ba ruwa ga dare ya tsala ya fito waje bai samu ruwa ba yana kuma daki ko sai ga kawai hannu ko ta sakon garu kawai haka hannu ko sakon garu haka haka ko an duka mishi ruwa sai ga nan ka sha kuma kai wankan da ya sha ruwan ya samu shekara arba'in bai ƙara neman ruwa ba ba kishi ba yunwa ya muhammad bin sid hamdawi ya muhammad bin sid hamdawi radiyallahu anhu dan kari wata rana yayi baki irin wani irin sufayen nan ne da ya baki a gan shi don ya karrama su sai je ya sa kan soyayyen kwai da ruwa da zuma da biyu ya ba su don ya karrama su su kuma su su sufaye ne a su suna neman doya ne mare miya sai doya mare miya mare gishiri tsoron doyan da kawai ko a dafa ko a gasa da shi kenan ji samu su doya ya basu suka ce ko ya kawo bacci gari ya waye da gari ya waye aka zo an yi sallah an zo an zo an kawo fira rigirigi ya ce to ku zo mu je bakin ku zo mu je wajen gari wata miki kafar ta aka je wajen gari da shimfiɗa na samu wajen abin a fira ana zuwa sai ta a je bakin teku aka je bakin teku ya ce ku jiya an kawo muku kwai da zuma da dubina da ruwa mai kyau ku ci ku sha don a karama ku baki kun ce kuwa a ku kuna san mun bakali hake na ko wakin sa'i ha rigirigi da ku kuna sa kawo muku doya ne da da shi kenan ku kun ci doya ba miya ba gishiri ba komai kun kwanta kun tabbaci ni kuma na ci kwai na sha zuma na ci dabino na sha ruwa na ƙoshi to a zo a gwada a gani a ga karaman kwai kuma a ga karaman doya ya za ga na kan jiko zai ko sai sai jiko ko shi da kawo akan teku sai tap tap ko akan teku yi mai zama ko kashi da kawai tsakiya ita ga ga karaman wanda su kwai ko masu duka ku hayo ko masu duka ku hayo ai ba zai hayu ba shi Muhammad bin Sid Hamdawi shi na ga sai ta rana ya fito zai je ibada da dare sai na kare bi shi na hamshi karan na ta wa wa hamshi nan da ko na wai ga rikar lagar ko ta ci kare ya fadi ya mutu ishe muhammad bin sid hamdawi a ga da suna nan da sun mushe ta jami'ai masu haushin nan duka sun gama da su ƙananan karnukan nan duka sun sun wuce rige-rige sai mu je wali na sha biyar shi muhammad bin yaquba al-urji shi muhammad bin yaquba al-urji radiyallahu anhu shi yana zaune a ƙasar sham rajalanu sai tashi zai ji anguwa da ita ma mafaza ya ji anguwan ya zauna kwanaki na hutawa a bayan gari sai gusu da guda biyu kiristoci ruhubaniyawa manyan malaman kiristoci a yahudawa kenan manyan malaman yahudawa ruhubaniyawa sun zo za su ji anguwa sai suka ce mishi nan muna tafiya ne za mu ji anguwa ne sai ce musu to nan kun san ina kuke suka ce a'a to kun san inda za ku je suka ce a'a to daga na ku fito kun san da ku fito suka ce a'a daga na ku fito kun san daga na kuke suka ce a'a kun san da za ku je suka ce a'a to na kun san da kuke suka ce musamman na gaban shi ne ya tare da mu wa ne kina su ce Allah tafiya ko muke ma mutum zamu je ba shi shi ba sai tafiya ma kuna so in zo a rakiya mu je tare daga ce suna so zo mu je amma su ba tafiya suke wasu bakan za su je musu rigirigi suka bi shi a ya bi su sa ana tafiya dare ta yi shi da alalai magarba ya isha'i su kuma za su alalai sai na filolinsu sai ga ɗaya cikin su ya kafa ya bi kasa ya haka ya bi kasa sai ga ko idan ruwa ya bude kawai ruwa na bulbulowa da shi suke alwala suka sha nan kuma jefi suka abinci ya fito suka sha ruwa suka ci abinci suka ƙara shan ruwa suka lalace suka kama ibada gobe shi ma ɗayan shi irin wannan karama lokacin magarba ta yi ɗaya shi ma haka ya sani shi na dama ya biki ƙasa sai kawai idan ruwa bulbulo kawai can kuma sai ga abinci lafiyayye daidai mutane uku suka ci suka sha teran na uku wajen yau kai kuma ranar ka ne eh ranar ka ne shi kuma yace shi kenan ba komai Allah kai mu lokacin lokacin na zuwa me yace daga alamun bayan da zai yi sai ce Allahumma inni a'lamu anna dhunubi lam tad'ali indaka jahal yace ya ubangiji ni na san kya zunubaina ba su bari in zamo mai alfarma a wajenka ba lakin sai da cewa azar Allah ina roƙonka Allah ta fita ni Allah kada kunyata ni za ta shimi bi hazaini Allah kada ka sa wannan makiyan guda biyu su min dariya amma bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah na san dai ni ban da komai ban ni ba ni ba wani abu ne a wajenka amma Allah kada ka sa mutane biyu ne su mun dariya kada ku yi tana gaban su dan albarkacin annabin mu annabi Muhammad sallama to shi ma za ku sai biji kasa kawai ko sai ruwa bude kawai eh sai ruwa bulbulu bulbulu ta sai ga abinci suka ce suka sha da gari ya waye sai suka ce sha to wai kai jiya da aka ce ka sa abinci kai ma ka kawo irin namu kai mai karanta ita da kuma karanta ita aka gaya mana naka ta ku kuka fara yi sai sun ce aiwa muna cewa ne Allah ka so mu mutane ne Musa ne muna bi sau da kafa amma ga wani musulmi yana tare da mu Allah kada kunyata ma gaban wani musulmi mun samu ba kowa bane a wajenka Allah ka ba mu a ruwan da abinci a lokacin gaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh dan daraja Allah kada kun ya samu dan daraja annabi karshen zamani shine annabi sallama haka muke faɗi yayi zai sai ni ma shi na faɗa eh ashe sun san su ba ba su kada musulmi ba wanda annabi Musa zai zai zai zai annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam dan ma shirke faɗi shi ke faɗi shi faɗa shi ko eh yace to in ku ku haka ne ashe kun ci cikan ku kun zana cikan ku tunda ku yadda ku ku musulunta zai zai mun gane mu kuskure ba musulunci a karon musulma shi Muhammad al-Urji mm shi Muhammad al-Urji radallahu anhu daga sai shi Muhammad bin Sammak mm shi Muhammad bin Sammak shi Muhammad bin Sammak radallahu anhu shi kuma wata ranar rashin lafiya ya kama shi shi Muhammad bin Sammak rashin lafiya ta kama shi sai muridai su ce a ɗauki shi a kan shugaban likita likita shi kuma kirista ne a ƙasar iraq aka yi sun zo daidai kufa suna so su je samu likita sai ga wani mutum ya zo wajen su ke na za ku je to wallahi shehu ne bai da lafiya shehu ne bai da lafiya za a je wajen likita ne ya zo ya duba shi ya ce subhanallahi subhanallahi tasta'inuna ala waliyillahi bi aduwillahi eh idribu bil arda warji'u ila bil samai wa qulu lahu da'a duka ala mawzil wajhi wa qul wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal sai sai su yanzu ku za ku je wajen kirista maƙin Allah kuma maƙiyin annabi Muhammad sallama ku ce zo ya magani ga babban waliyin Allah masoyin Allah masoyin annabi ku koma wajen ibn sammak ku ce ya dora hannun shi a wajen da ke ciwon ya ce bismillahir rahmanir rahim wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala in karanta Allah zai bashi lafiya suna komawa kuwa su gaya mishi yana dora hannun shi na dama sai ya karanta wannan ayan بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل يجنن كوي تاكي الله دوكي تيوا ina warkewa sai ga bako ya wuce ni ne ni ba sunan labarin ta ba gane gaba ce ni ne halliru sahibu musa ni ne sai na halliru wanda zamu ni da annabi musa alaihi salatu wassalam daga nan sai shi muhammadu bin ja'far al-husaini shi ja'far shi muhammad bin ja'far al-husaini radiyallahu shi kuma wata ne ba shi ya mishi yawa shi muhammad bin jafar al-husaini ba shi ya mishi yawa sai je wajen a wani ban ala na dukun suna shi humaidi humaidi humaidi muridi ne na shi muhammad bin jafar al-husaini muridi ne na shi muhammad al-husaini muridi ne na shi muhammad al-husaini shi humaidi ba shi ya mishi yawa ya mishi yawa ya mishi yawa ya rasa yadda zai kuma masu bashi sun matsa mishi kowa ya taso ko sai dai sai ba zai shiga ziyara da shehi bai ji kabarin wannan shehi shehu muhammadu al-husayn Allah na roƙe ka da alfarman wannan shi kwace a wannan kabarin Allah ka hore mu abinda da biya abinda zan biya bashin da ke kaina Allah ka hore min abin da zan biya bashin da ke kaina Allah ka hore min abin da zan biya bashin da ke kaina yana miƙewa haka akwai wata mata kawai ta zo kawai ta bashi akwatin kuɗi su ga nan ka je ka biya bashi abin da sauran aka jajali ki daga na she ya ce ta ce shehi ya turo ni yake na goje ka shehi ya turo ni daga wajen kabarin shehu muhammadu husaini bukata ta biya an tawassuli da shi ya kuma ka je kaulaha wajen gamsu barham ya kuma ka je pass rawalan shehu tijjani a rawalan sai manya-manyan bukatu kowa sai sai manya-manyan mukamai balle ka je wajen annabi muhammadu annabi muhammadu النبي محمد daga nan sai mu je wurin wali shehu muhammadu bulaki shehu muhammadu bulaki shehu muhammad bin yusuf al-bulaki radiyallahu shi ne shehu muhammadu al-bulaki radiyallahu shi kuma yana zaune sai wata mata ta zo ta ce ya shehu ka taimaka mini ka taimaka mini sai lafiya menene ta ce ga su can mutanen can barayi ne sun sace min dana ga su can barayi ne sun sace min dana sun sace min dana ta suna yana su ga su can sun hau jirgin ruwa suna cikin teku za a tsallaka su wurin shi da mamadu bulaki ya taso igar jijjita nisa sai daga murya ya ci ya ku barayen daga cikin jirgin nan ku dawo da dan matan nan wacannan mata ku dawo mata danta suna ji suke shiru kan ba su ji ba ya na ɗaya na biyu da kusa ba su da shi ba sun ce ba su da shi ba duk abin da za ka yi ka yi ba za a dawo da shi ba shi ma wata bulaki kusan me yi zai ce Allah ka tsayar da iska iska da shiga da kuma cikin tekun Allah ka tsaye da shi iska ya tsaya cik jirgin kuma da man tafiya Allah ce Allah ka turo mu jirgin da dawa da baya da baya daga jirgin da dawa da baya da baya da baya da baya da baya suka zuwa wannan gaba suka ta kuma ɗanta suka suka suka ko ido ba ko kunya ba gaskiya da wuki wuki suka suka baya mata ɗanta sai ke haƙuri ke haƙuri sannan kuma suka ce sun tuba sun shirya su ta guje shi kenan su ce Allah ka saki iska sannan Allah saki iska ga jirgin su suka koma amma daga baya sun tuba sun daina da jirgin ta zafi da baya da baya rigirigi shi Muhammad al-Bulaki radiyallahu haka shi ma wata wani ya ce mishi ya shi an mun satan kayana an shiga daki an kwashe kayana gaba daya da dukiyar da komai da an sace yace gaje za su dawo ka da abinka suka je hanya barayin sun ga kaya sun fasa sun ɗabi riguna ne da kuɗi da manya-manya kayakin alfarma sun ɗaura a kai sun su uku da barayin amma kuma da haka yi daga ba da kuma haka dubu kayan da zai kuma kayan ya zama dutse kayan gaba da zama dutse mai nauyi kawai kuma su kuma su jefar shi a ƙasa haka ya ƙi sauka su jefar shi ya ƙi faɗi dole ka dawo da shi gida suna shiga su cikin ɗakin suna ijewa sannan sai kuma duk ya koma kayan shi shi kuma mai ɗaki ya kama su kuma suka ce sun tuba suka suka shirya wajen shehu muhammadu bulaki rajalanu ya muhammadu bulaki rajalanu daga shi sai shehu muhammadu bin muhammad al'adafawi ko ka ce shehu muhammadu al'adafawi rajalanu na sha tara kenan ko girgi shehu muhammadu adafawai radalanu shi kuma ya yi littafi ne musamman akan addinin musulunci sai da ya kama littafin sai kai sarki da sarki ya sa malamai su duba a samun daman bugata jama'a su amfana sarki zai ce a yi wannan ta mu ta yi ba su ba wani shi ne aikinsu ba buga littafin addinin